al'umma da kuma ilmantar da matasa da kuma al'umma a abin da shahi jami'a muna fatan abubuwan da za mu ci gaba da tattaunawa Allah ya taimake mu ya kuma kare mu daga yin kurakurai a ciki idan ba manta maudu da muka dauka satin da ya gabata shine tarbiyyar matasa a wannan zamun da muke ciki mai cike da kalubale wacce rawa iyaye da malamai da kuma al'umma za su taka ko kuma su irin gudunmuwa za su kawo wajen a ga cewa an ceto wannan matasa da suke cikin wannan hali na cike da kalubale kala daban-daban wanda idan ba manta satin da ya gabata mun fara tattauna bisa kan wannan nukuta wanda yana da matukar muhimmanci kamun a fara tattauna bisa kan matsala a fara sanin ita matsalar mecece ita shine muka yi magana akan tarbiyyar matasa kenan malam ya kokari ya haskaka mana menene ma tarbiyya kin tukwana bayan malam ya kuma bayyana mana matsayi na malamai da kuma me yake ce mishi irin sauye-sauye da aka lura da su a halayen matasa musamman ma na da da kuma na yanzu kasancewar in ka kalli yanayin da matasa suke rayuwa a yanzu za gani an samu sauye-sauye masu yawa wanda ma da ya kokari ya haskaka mana waɗansu sauye-sauye da aka samu a gurin matasa sabanin matasa na da wanda kuma tambayar da muka kwana a kanta tare da malam shine cewa matasanmu suna fuskantar waɗansu ƙalubale a wannan zamani waɗansu ƙalubale ne suke fuskanta wanda daga cikin malam ya ƙoƙarin zayyano mana irin ƙalubale na rashin ilimi rashin aikin yi harkar abin da shafi rezu su siyo wanda duk da babu waɗannan matsalolin da kashin shine ƙalubalen da ake fuskanta da kuma irin ƙalubalen abokanai da kuma society da muke rayuwa da ita wadda take da halin ko in kula dangane da abin da shahi matasan ma gaba ɗaya da sauransu wanda yau insha Allah bayan mu malam maraba da zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah malam muna muku barka da zuwa cikin insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wanda Allah ya saka da alheri kamar da satin da gabata muka taso cikin wannan maudu'i na tarbiyyar matasa musamman ma a wannan yanayi na kalubale da yayi yawa a cikin harkar tarbiyya wannan satin muna so mu tashi daga inda muke cewa wata rawa ko irin gudunmuwa iyaye suke kawowa wajen mi wajen gina ko kuma lalata abin da shahi tarbiyya ta 'ya'yan da Allah subhanahu ta'ala ya ba su amana
alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa eh tabbas uwaye suna kawo babbar gudunmuwa wajen tarbiyya in sun kiyaye da na dubbuka na addinin musulunci wajen tarbiyyantar da yayansu in ko suka sakwakwa da kiyaye na dubbuka na addinin musulunci to suna kawo gudunmuwa mummuna wajen rusa tarbiyyar yayansu kaga shi yaro lokacin da zai taso tun yana karami tun bakin bai zauna ba wajibi ne akan uba ya koya mishi addinin musulunci in kuma bai iya ba ko kuma ya iya baya damar koya mishi ya ba shi ilimi to dole ya sa shi makaranta to yau za ga da dama uwaye bar ruwansu su kama hannun ya'yan su kai su makaranta a a bar ruwansu da dama za ga kawai shi abin da ya sani in yaro ya girma ya sanya shayukan kasuwanci ko ya nuna mishi hanyar tabura da ko makamanta haka yana ya kula da ya kula ya gina mishi duniya tsakanin babu karatun addini sannan kuma hallo wala Allah karatu ma na duniya na lakwal amma babu kaga wannan tun daga tushe an rushe mishi tarbiyya wannan na da dama daga ciki yarinya ce karama za ga ana dora mata talla bar ruwan uwayen ta je makaranta ko bata je makaranta ba wasu kuma suna kokarin sawa ƴaƴansu makaranta amma babu bibiya da bibiya kenan wanda ma haɗu an bar malam da yashi kamar ma baka sa ba wani lokaci ka sa yaron ka makaranta ya je makaranta ko bai je ba bar ruwanka in ana biki ka hana shi zuwa makaranta wala Allah ai kwana uku kwana hudu baya zuwa makaranta ka dinga tsora mishi talla a lokacin makaranta wallahi za ga wani yaron yana da kan karatu yana da ganewa amma za a ga ma'aifiyar shi ce ko ma'aifin ne ko wani daga cikin Mai gidansu kula da a al'amarin shi dora ya- mishi ya dora talla a mai lokacin makaranta to kaga yanzu wannan kwakwalwar tashi asara ce za yi wani a lokacin lakwal za a dora mishi talla kenan kaga za a yi asarar kwakwalwar nan shi kuma kwakwalwar yaro in ba ta shagaltu ba da neman ilimi to kullum tunanin shi ya zai kirkiro ɓanna in to dole ne tunda ba Galiban- ba ta aiki ba ba ta aiki wata ta baka aiki tabbas galiban kwakwalwar yaro in dai ba ta shagaltu ba da neman ilimi ya na addini ne ya na gyara duniya ne Mm.
to in ba ta shagaltu ba da wannan to kwakwalwar Sai ta yaro koma abu wajen biyu ne ɓanna take kawai.
rakkazawa wasa da banna Mm.
kuma wasan ma in zai nema galibin wasa mai banna saboda wasa na ilimi mai amfani shi ta hanyar ilimi ake Ita ta hanyar yin tabbas ka gani wasa wanda wala Allah karshe zai kai zuwa ga wadace-wadace da sauransu sannan kuma lo- musamman irin wasanni da moto da sauransu Mm, tabbas ka gani sannan he kuma da wannan eh, banna Mm.
ya zai tsara wani abu na banna shaye-shaye a'a bige-bige wadace-wadace da sauransu to wannan na da tasiri wajen rishin ilimi Mm.
domin tabbas mutumin da ya ɗauki wani yanki na ilimi ya bi mataki na ilimi daki-daki ya ga yadda ake mu'amala da mutane zai wahala ka same shi a cikin Ya irin ce dai wannan wannan rudanin mm, Yawwa.
tukulkular wajen.
rayuwa Kenan kaga uwaye suna da tasiri tun karan hari wajen sanya ɗansu makaranta shi yasa na daga cikin hukukul aulad alal aba shine su sanya 'ya'yansu makaranta Tabbas.
wanda an nakalto da wurin sahabbai da dama min- yana daga cikin haƙƙin ƙa a kan uwayen shi su sanya shi a makaranta kuma haƙƙin yana ratayona ne a kan uba amma wadda dama za mu ga wasu uba- uwayen maza Mm, maza ba su cika kula da wannan abin yawa da da dama za a ga in kana tambaya makarantu ya ka ji ana cewa uwaye mata suke uwaye mata suke in ma wanda aka kawo ne mata To kaga kwana uwaye wanda aka yaran kama.
mafiya suke kakan su yawa makarantar kaga wa- wa- wannan ma da da matsala Mm, da matsala tabbas sai wani abu ya faru kuma a ringa cewa to dama ai mun kasa ma yawa to kwana kuma ita uwa Mm.
tana da kokari suna da kokarin Allah ya taimaka mai kokari ce Mm.
to sai kaga ta tsaya a kamun watan kuma za a idan ga ka yare sha mata kai nema a gida musamman Yawwa.
sai ce kai ku tai kuma kana dama ku sai- je haka nan shi ma dai.
yasa radda radda me yake da suna radda aka samu wani abun da zai hana zuwa yaro ko wani aiki sai Mm, ta tashi bata- ta- bata damuwa ko da karamin abu amma ne kuma sai ta- namiji ya kama da kanshi Mm.
yanda kake kai ɗanka lakwal Mm.
kake Ka so ya ɗauka yi mushi wani abu a ne da duniya sauransu. Mm.
to kakkamance wannan duniyar batta ta yi ya babu ɗabi'u kyakkyawa Mm.
batta ta yi ya babu addini batta ta yi ya babu tsoron Allah Mm.
duk mafi yawan maɓannata da hiyar sun yawa matsalolin nan ya same su babu ɗabi'u kyakkyawa ba su tare Babu girmama na tarbiyyar gaba.
addini dai babu gaba ɗaya tarbiyyar cikin addini tsarinsu.
a Mm.
gani kenan kaga wannan daruri ne akan uba ya giya ya wannan kaga wannan tasiri gare shi in ma ka rushe tarbiyyar ɗanka in ma ka gyara tarbiyyar ɗanka ta hanyar sa shi Mm, makaranta ta hanyar sashi.
sai kuma abu na biyu Mm.
wanda na da gudunmuwa wajen ba wa yaro tarbiyya shine kiyaye abin da zai iya sa ma yaro rudani a cikin ƙwaƙwalwar shi Mm.
misali ma'auratayya da akwai ababe da dama wanda aka halitta musu na su ji- ji daɗin junansu ya juna Mm.
misali eh, na eh, biya wa juna bukata Mm.
na al'amurkan da suke nuna soyayya Mm.
da maganganu na soyayya da makamantan haka duk wani abin da ke nuna biyan sha'awa da biyan bukata kakka yarda ka yi shi a gaban yaro Mm.
domin yaro in ya daga ido ya ga kana da alaka da kai da mace kai namiji da kai da mace to shi a ƙwalo shi wala Allah bai kai ba hukuncin wannan ne ya gane akwai aure ruba ne harami akwai ruba haram ba shi dan so ya zai yake mace ce namiji ba yawa shi dan ya ruda mushi matsala shi yasa aka samu a niyame subhanallah Mm.
yaro ne dan shekara goma da ɗan washe shekara takwas Mm.
Ko Suna yawan makamanta.
abin da su ga uwansu na yi. Mm.
uwayen nasu ma'aikata ne ban ruwansu yan bariki ne a gaban 'ya'yansu sai su yi ababe sai su kunna musu tele Mm.
su da ta yaran ba gani ba suke ko kuma eh, su yi a ɗaki ɗaya su ce yaran suna barci shi kuma yaro in ya tashi yana barci yana baka ya ganin gane yana ganin kuta abin da yake Yawwa.
ba Mm.
kuma abu kaɗan na iya tada yara Mm.
kawai su yi ta harkokinsu a gaban yara kuma ma'aikata ne da rana kenan ka za a gaba fita a bar yara a gida ƙarshe yaron da yarinyar sai suka san junan suke ta mu'amala da junan su yara yan ƙanana suka ga matsala ne in suka ga su ma'aikata ne ba sa ba ba aikin su sai suka kawo shi gurin kakarsu kakar ta su ta yi ta yi ta yi su bari aka ƙi bari aka kashi gurin wani abokinmu ne malami a niyame shi yake gaya mun to kaga wannan uwaye da hannunsu suka rushe suka tarbiyyar.
rubuta wannan tarbiyya suka dora su akan wannan Yawwa.
tsarin wani zai iya cewa ai talauci ne ɗaki ɗaya gare ni ko ko ƙure da baranda gare ni kana da ƙure da baranda sawa ƙuryar taka ƙyaure Mm, mm.
yara suna baranda kakka yarda ka yi a baranda don washin yaro malaman tarbiyya ta suke da tarbiyya na ɓangaren eh, man- eh, tarbiyya ta gida Mm.
na aure ta suke lunhwashin yaro da lunhwashin biyan bukata ka da iyali kai ya haɗa ɗaki ɗaya Mm, lunhwashin yaro yana barci ko jariri mm, da lunwashin biyan bukatar ka da iyalinka kai ya hada daki da to kaga da dama yau ni an ce jariri ma ta kwana to wani ba ta da a sange hankali ya- daya ya yi hankali.
wallahi za ga wasu a sange daya Mm, wai jariri ne karami ne a sange daya baka tuna cewa ab- yaro da akwai wasu ɗabi'u da yake Mm.
ɗauka yana cikin yana ma'aikaci dauka cikin mahaifi tabbas yana cikin ma'aikaci Balantana kuma ga shi a bayyana a duniya ka gani Mm.
an eh, daga cikin binciken da aka gwada musamman bangaren turawa wata mai ciki tana rawa Mm.
sai aka yi Mm, eh, wannan da yake Suleiman, suna abin da wannan yake abin da cikin ake yi eh, Mm, na cikin cikin.
na na ma'ai Mm.
wannan eko Mm, eko aka yi- da aka yi aka ga shi ma yana karkada bahuwan shi mm, tana rawa shi ma yana rawa tabbas.
to kaga yana tasirin to ina ga wanda ya riga ya shigo ya shan kamshin duniya ya san ma'aiyar shi ya san kamshin ma'aiyar shi ya san kamshin ma'aiyar shi
Ya subhanallah.
yana iya gane a halin hutu ake ko ba a halin Ko a hutu halin, mm, to kaga wannan hatsari ne kaga wasu a sange daya ana kwanan waje suna yi mm, musiba babban musiba da da anan ban mu da wannan musiban da yawa gidaje na na haya wanda mushtarak ne kaga kowane ma'auraci ya shiga sange na mu'amala da matar shi shi wancan ya shiga shi wancan ya ko, shiga kaga wannan ma mm, musiba gida kusan a hili guda Mm, kana iya neman halli ka je daki ka biya bukata kai ka zo kwanta mm, kai a gama yaro ba a so ya ga kuna kwana da kai ma'aifi da ma'aifiya kuna kwana a shuhura da yaro ba a so ya dana ganin har wani ya gane cewa mace namiji suna kwanci Yau suna ba.
guda Mm, wallahi da dama za ka ga a da musamman wanda uwayensu dattijawa ne wallahi za ka ga su dinga mamaki wai ya- anya ku aure ana wani abu ana mako ma- tunda ba ta ka ganin ga mutum ya- ya girma ya balaga Mm, shi a tunanin shi a aure ba a wani abu sai dai in abin da ya kani a ilimi mm, a aure ba a wani abu tunda shi bai taba ganin ba wani alamu kawai dattijawa yake gani a gidansu mm, to amma yanzu uwayen yau yara kanana za ga in Sun suna sami gulma jiki.
in suna gulma junan sai juna ga suna haɗin maganganu Mm.
akan abin da suka ji abin da uwayen suke su yi ya suna- to yaro yau ga wifi ga- ga wifi ya ya yasara da dala goma shi Mm.
sai ya je ya ce to menene baba da mamma suke yi bari mu gari daga ya shiga tiktok ko zai danna Wallahi.
Mm, to kaga wannan musibar da hannunku ku uwaye kuka da yake suna kuka kuka hada ruguza abin da kuka ya shafi ruguza abin shi da- yasa dole ne ma'aifi ya yi kokari ya ware daki na biyan bukatar shi da iyalin shi duk wani abu na soyayya kada ku saki ku yi a gaban yaya kai ko maganganu na soyayya wanda ya wuce iyaka Mm, kada ku yi a gaban yara wanda ko wani yare ne ku koya daban mm.
wanda yaran ba su san su ba in magana ma za ku yi wani. amma a gadar tijo sak sannan kuma a gadar tijuwa wannan dattijantaka a ɗabi'u suke ba wai daga shekaru ba ne ba in ya so babu yara ku yi duk abin da ku ga ya dace a gare ku amma matuƙar da yara a kiyaye idan yara saboda ana gurɓata musu tarbiyya kaga yaro ɗan ƙarami an ce an kama shi yayi kaza yayi kaza yarinya ƙarama na samu wani fikira ke to tun daga gida uwayen suka koya musu za a ga wata uwa ana bukata tana biyan bukata da ita zama ayyuhinta tana eh, daddaba yaro Mm.
ya yi biris wani musiba ce kuma babban musiban da ke kawo ma'aifa suna yin wannan abin wallah maganin nika na shaye-shaye wani na zamani ka je ka ɗibga kanka ƙwayoyi wanda sun hudda ka da hankali sun maida ka ɗan akuya ita ma ta je ta ɗibgi magan- ma- maganin nika hankalin ku bayyana ko sha'awa ɗabi'a ta ɗan adam shi ke.
kuma da masu mafi wa kaga maganin dukan nan suna rage maka kai kwakwalwa da gane ya kamata ko bai kamata ba sai su yawaita sha'awa dama ai ne ne abin gakin kwallo da su zuwa su yaki kai tsaye ba to ka gani abin da bane.
tunda mafi yawan wayannan maganin dukan ana hada su da wasu sinadarai na Mm, na drug ko na na abin da na ya fi na gargaɗi.
kwaye Mm.
na kwaya kuma hallo da na dabbobi Mm.
wani bangare na sha'awa na wata giwa ce Mm.
na wani doki ne Mm.
na dan akuya ne Mm.
na kare ne wanda kai ma in ka sha shi ɗabi'an wannan kake ɗauka Mm.
shi yasa za ga uwaye in suka sha irin wani abun fassa lura da da da abin da akuya zai ji zo Akwai da akwai kawai sai matsala.
an biya bukata na za ga wata uh, ana ana gulmace gulmace ba uwa ta zo gida ta ga mugun abu bako ya zo gida Mm.
ya ga mugun abu to kaga duka musiba duk ke da ba a san waɗannan abin nan kuma yana daga cikin ma dama eh, daga cikin tarbiyyar ma kan shi wallahi dora ma yaro kaga cewa wannan akwai lokacin shiga da lokacin da huta da sauransu daga kaga salasu auratun lakum Mm.
lokutuka guda uku na al'aura ne dole yaro ya nemi izini kenan ku ware daki in kure da baranda ce kaɗai gare ku ƙuriya yaro a koya mishi duk in zai shiga yana ne- ya nemi izini kuma ku yi ƙaure ko na tan ne Mm. kuma Saure ko ba ko na ga tan- sai ka tarbiyyantar da yaro akan wannan ɗabi'a Yawwa, ke to ba yawwa, lalle tunanin shiga yawa wannan gurin ba yawa musamman ma kenan wannan a- a- lokutan.
a ta- a ta- a tarbiyantar da shi Mm.
kaga bayan asbahi Mm.
bayan isha'i Mm.
sannan kuma hallo Sannan lokacin tsakiyar rana kai tsakiyar zuwa.
rana Mm.
lokacin kailula Mm.
to wannan lokacin lokutuka ne na al'aura Mm.
lokutuka ne wanda an san ma- magidanta la'alla sa iya biya ma junan su bukata kuma ko ba komai ba lokaci ne na barci Yawwa.
lokacin mutum yana barci ko kuma yana iya dole faruwa a ne rayuwar shi.
yawa dole ne a samu lokacin da za a ware yaro ya san wannan lokacin magana shiga kuriyar a'a a baranda wannan kirkirar da sauransu ke uwa yi kokari ki haƙura yaro ki ware mishi kayan shi a baranda ne ko a wani bangare ko ya kure da baranda Mm.
ya san da cewa kuriya Mm, ba ta shi tashi ba ce tabbas Mm.
wannan kaga zai ka sauki amma matukar lunwashi yana haduwa juna ya juna ina biyan bukata wallahi na tasiri a walwar yaro Allah ke na misu malmala Allah ya saka da alheri kuma shi yasa ya bisa kasance dukkan- ai biyan bukatar iyali sirri ne ba ta ba wani ya sani Mm, shi yasa ma Allah subhanahu wataala da kanshi eh, ko shi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ishara kan Yawwa.
irin abin da mutum zai gamuwa da shi idan ya kuskure je ba da labarin to abin da ina ga ya faru.
wannan fa wani ma daban ko min hankalin shi ko mulkin hankali to ina ga ɗanka da cikin ka bar shi shi ya gani Allah kuma- ke yarda da shi kina wannan nukta ce mai hatsarin gaske wanda tana tasiri wajen koyawa yara mai yani san biyan bukata da sha'awa Mm.
wani yaron sai ya rasa yadda zai je biya bukatar shi Mm.
ya nemi kanwar shi ko makamantan haka duka kuma yana wakana ko kuma ya nemi dan uwan shi Mm.
daga nan ya gamsu Shi dan luwaɗi kenan ya lalace.
ita ma yarinya ta rasa yadda za ta biya bukata har ta je ta nemi dan Ƴar uwarta uwanta ko ko na- ɗan uwarta Mm.
shi kenan musibu su yi ta faruwa Hayya.
kuma ga musamman ma mafi yawan filafilan da ake kamowa ana gani duka ana bayyana Suna nuna irin abin da waɗannan suke gani abubuwa.
uwaye suna yi.
Tabbas.
Allah ke yi.
Mm.
wannan Allah nukta mana ta fara kenan ta biyu kai Eh, Allah ya mana mafaka insha Allah Mala- eh, Allah ya saka da alheri Eh, ganin cikin magana da kuka yi akan yana daga cikin abin da yake shine a kai yaran nan makarantu domin su san ilimi na addini da na sana'a wanda shi ma wani bangare ne na tarbiyya domin san cewa makarantu suna taka muhimmin rawa musamman ma wajen gina tarbiyya ta yara to ta yaya ne za su ƙara tasiri wajen gyaran wannan tarbiyya ta matasa saboda za ku samu yanzu babban matsalar muke fama da ita wani lokaci eh, ƙananan yara suna zuwa makaranta kayan da na'in amma daga inda suka kai eh, class decision sankiyam katriyam to sai ka samu gaba ɗaya matasan nan babu su sai dai ɗan abin da ba a rasa ba na daga ɓangaren mata amma maza za ka samu eh, musamman irin ziyartar da samun ke zuwa makarantun dai za ga muna zuwa fasali na farko rauda kenan za ka tarra ana kunnen doki tsakanin mazan da mata kana zuwa aji na biyu eh, fasali na biyu za ka gani maza suna raguwa suna rawa to inda ka je fasalin manya sai ka tara in an yi sa'a samu namiji daya in an yi sa'a mun je makatar muka tara babu namiji ɗaya ma a cikin fasali na manya dukkan su mata ne a irin wani zarce zarce muke zuwa to shine muke tambaya malam anan su a irin gudunmawar da ma- makarantar da suke bada wajen gina tarbiyya wani irin ko kuma ta yaya za su ƙara tasiri wajen mai gyaran tarbiyya musamman ta matasa
tabbas makaranta tana tasiri wajen gyara tarbiyya sannan abinda yake ragowar makarantunmu shine salo Mm.
na Saloli da- jawo hankalin yaro da nuna mishi karatun mai kyau suna mahimmancin karatu da yin wasu an shika kala-kala wanda za su cakulta ƙwaƙwalwar shiga cewa dole ya tsaya makaranta inda alhamdulillah ana karatuttuka ɓangaren karatuttuka karatun ƙur'ani hadisi da sauransu amma kuma ya kamata a sawa sa samun tsarin na nishaɗa wasu ta da ɗan karatuttuka.
da watayawa dai haka yawwa wani karatu na at-ta'lim bil al'ab ko makamata haka yani a lokacin za a dinga ko za a dinga koya musu gudu ne ko tsalle ko makamata haka Ko wani a ƴan samu wasu wasanni dai za huruful su ga hijaiya Mm.
a samu wani huruful hijaiya Mm.
a dinga sa su a cikin abin ko wasu kalmati na larabci Mm.
ana tsara musu ya zamto karatu ne wanda kuma zai hudda musu ka'aba da ta'ama Mm.
kenan malami a makaranta misali mukaddasta da safe yana da awa hudu Mm.
a awa hudun nan a yi karatu awa ɗaya da rabi Mm.
a yi Ai, raha da raha Mm.
da ɗan motsa jiki da Nishaɗa sauransu dai. Mm.
awa ɗaya ko minti talatin sannan kuma hallo sai a yi karatu minti mi- mi- awa ɗaya da rabi misali Mm.
a ya zamto da akwai irin wani kuma hallo ya zamto da akwai wasu musabakat ilmiyyar za a dinga tsarawa yana taimakawa sannan kuma hallo ya zamto da akwai ziyara Mm.
Tarfihiyya Yara sun ga da za a ɗan dinga- fita suna ɗan raha da ya ga ɗan gina abubuwa da ya wataran gari.
wataran makaranta ta ce ta shirya za ta je ta kai wa eh, mai martaba Babban ziyara.
malami ko Misali.
mai mulki ga yawwa ko za ta kai wa wani babban malami ziyara ko za ta kai ziyara wani babban masallaci Mm.
ko za ta kai ziyara gidan kaso a a- in suka kai ziyara gidan kaso sai a ba su darasin cewa Mm.
laihi kaza laihi kaza na kawo mutum kaso Mm.
kaga darasi ne irin wannan a ziyara da za ta amfani su ko za su kai ziyara wata jami'a ko za su kai ziyara wata babban makaranta zai burin ilimin da abin da kin zai shigar su to irin wannan Sun ga ya tunanin wata Allah jawo ka su yawa malam.
irin wannan ya jawo hankali sannan kuma halu a dinga tsara muhabara Mm.
tsakanin su ɗaliban Mm.
misali ya zamto a sati na ga da akwai makarantar da suke tsara wannan Allah saka musu alkhairi a Amin, sati ya ya zamto za a dinga tsarawa ɗalibin da ya haddace izo kaza shi zai yi muhadara Mm.
ɗalibin da ya haddace safha kaza shi zai yi muhadara ƙarshen za a dinga zaɓa shi ne malaminmu na yau a sa kayan ɗauka na kirki a ɗauke shi ya yi wa'azi kuma a darraba shi yawwa a darraba shi kuma a darraba shi kaga Najeriya sun yi nesa da wannan abin a darraba shi a saurari karatun da zai bada da abin da zai hudi Mm.
Hausa a bi A tsaye gyara bayan mishi, ɗaya, gyara a gyara mishi.
mishi a ɗora shi ya- ya ba da karatu sas irin sai za a ga mutum ya kai tunani wannan wai babban malami ne yaro ɗan Mm.
ƙarami shi kuma darraba shi ne horo ne ake horo ne na'am yawa kuma wannan na taimaka mishi ya dage akan ya ga ya tabbata akan hankali saboda abin Kenan- akwai competition tsakanin shi da yan wanshi matasan abin idan wannan bangaren zai ga ana bibiyar shi zai ga ana cewa Allah saka da alkhairi da sauransu idan kaga wannan janibin makaranta Mm.
sai janibin uwaye uwaye rishin ba da muhimmanci Mm.
ga makaranta Mm.
wanda ina ji satin da ya wuce mun dan yi ishara kan Mm. Saboda- rishin ba da muhimmanci ga makaranta rishin gyara yaro Mm.
rishin nuna wa yaro makaranta tana da muhimmanci Mm.
kai mutum ya dauki makaranta kamar guri ne na yaro zai a Lalle kai shi yaro sha malahiya ne kai sha maka a gida matsala ne yaro kuma yana gane wannan ke uwa baki dauki mun makaranta a daraja kai ma yi ka dauki makaranta a daraja in la kuma shi kwashi ma- ka sa shi ya shirya sun bakwai bakwai da bakwai.
rabi kana matsa mishi Amma wata makaranta- kahin yara amma makaranta amma kai makaranta- tara to ka saura gani.
ba kai Ka gani bayani sai wannan- can a zaburo mishi a ci zaburo da ta yi in za To ka kaga ba wannan shi ma- kudin istiraha Yawwa.
sai ya bambanta ya shi bambamta da san da sauransu kuma halu eh, bangaren biyan kuɗin makaranta Mm.
lalle a asali a tarihi na addinin musulunci karatu kyauta ne wajibi ne akan ƙasa Mm.
ta addinin musulunci ta ba da karatun addinin musulunci kyauta Mm.
to amma yanzu babu tsarin da ya ɗauki nauyin makarantun na makarantu na islamiyya.
islamiyya.
Mm.
la ɓangaren gwamnati la ɓangaren masu hannu da shune su ɗauki nauyin karantun ba- makarantun islamiyya mun ɗauki nauyi duka za mu dinga ba ku albashi ku tsaya ku koya Mm.
babu wannan tsarin to shi kuma malami yana da yadda buƙatu kake da bukata kai haka yake da bukata Mm.
to ka gani shi ma rai ne kuma iyali shi gare ma rai shi da ne, kake kuma da a iyali ƙarƙashin shi da haka.
akwai malamai Mm.
kuma yana biyan kuɗin wuta yana biyan kuɗin ruwa musamman makantunan nizamiyyar na sai zamani yana buƙatar ya yi wani gini ya- ya a ƙara ta- gyara wancan fasalin a sayi tabarmu a sayi benci a sayi wa da kira Mm.
sauran sannan kuma hallo ta yi haya ce Mm.
in ba haya ba yake ta yi gurin ya yi kunci yana buƙatar ya za a ya yi haya.
wadata gida shi ma na to kenan kaga wannan kuɗin da yake amsa ba haka nan kawai yake amsa ba na fari zai biya kan shi zai biya malaman shi Ma'aikatan zai yi shugaban bukatun shi.
wannan Mm.
to he kaga wani uban wallahi sai kaga an gwado maka mai hali a unguwa Mm.
in ka je m- asali Yana- in yana ka je gefe ya bada takardar dala makaranta ɗari ta, mm.
in ka je takardar makaranta kaga yana da wata uku a- wata hudu bai biya ba mm.
wata uku wata hudu ai abin kunya ne kuma shine wanda ya kamata inda ma abin gane ya dauki nauyin Yawwa.
alal akalla wani bangare kaga wajibi ne akan mu Akwai, uh, yawwa wani abu da ya kamata a ce Zai.
musamman iyaye wanda suka gane inda duniya Sun ta ɗauki gaba.
ɓangare gaskiya.
Sun ɗauki kamar misali eh, a matsayinka na mai hali bayan ka biya na yaran kama kana da dama ka ce to Ka ka duba ɗauki mani nauyin waɗansu wasu.
masu karamin ƙarfi Yawwa.
kamar mutum yaro To kaga goma amma yaro kuma kaza yanzu kai to za a ga- nashi ma bai biya wanda na yi da kaga wanda ya cancanta kuma wal'alla ma in ya kuma zo- ɗan abu ne za ka bada jika goma mutum da za ta da ɗauki akwai maka wani ɗaya daga cikin malamai yake gaya mu, ba sani ba ko an taɓa gaya muku da akwai mutumin da ya zo mai hali Mm, eh, ana biyan jika jika a wata mm.
sai zo ya samu malami ya ce ka ga yara gare ni da yawa ne ba sai san ki ne to yanzu maimakon jika jika jika uku yara yara Eh, yara uku shidda.
mutum uku jika biyu Eh.
mutum uku jika biyu wai a a mishi ne a yi abin nan kuma in can ne zai je zai biya musu gomiyatar da wani abu a shekara Nan da bai ya nan yana ji shakkun karkarwa.
abu. Mm.
to ka ga me matsalar da ke kai wannan abu wannan rashin samun wannan abin Ba tunda ma abin malami in ya sa kima da kuɗin muhimmanci, mm.
makaranta yana kadarta wannan abin an ka samu insha Allah zan ba da karatu a hankali kwanci Mm.
to in kuɗin wannan ba sa zawa to dole rikice rikice yau Mm.
wata ran Saboda- ka ga ya saboda ji yana abu cikin bugu.
burkin shi. Mm.
he ya bar yara ne Dole.
a makaranta Mm, ƙarshen sai ya ta- ji abubugo wala Allah ana bin shi bashi yana tsoro ya huto Mm, ya wuce makaranta a tare shi a nan.
yawwa Mm.
wala Allah makarantar babu babu wuta an yanke saboda rashin wuta Mm.
ba ya iya tsaya ba hankalin shi ba ya iya nutsuwa ba shi kuma malami nutsuwa tana mishi tasiri wajen ba da karatu Social la'alla social tal ce media taimaka yana da buƙatar ya gyara tal ne ba gini ba ne ba yana buƙatar ya gyara la'alla guri ruwa yake daga damuna ta zo ta shiga Mm.
to kaga wannan duka na tasiri wajen tasgoro ga karatun yara matasa Mm.
sannan kuma wallo rashin karatun uwaye maza Mm.
za a ga fil ghalib uwaye mata suna kokari ko a gidan aure suna karatu Mm.
to mu kuma uwaye maza fassa karatu wannan na tasiri a nuna wa yaro kenan in ka in kai ka kai wani matsayi kenan in ka Ka na barka.
sai ka ji wala dai na kenan wala Sai da ka je ne karatu.
na wasa Eh, yadda ka zama ba baba ba kai ma yanzu.
kasani wannan shi tunda bai ke gaba bai na yi ba kenan kawai Wala.
sai ya zama baba shi shine ke a wasa.
tasiri Mm.
Allah ce ya maka Allah sa Amin, ya Allah.
da wannan na tasiri mummuna Allah ke Allah ya mana muwafaka da gamdatar da ta daidai insha Allah. Eh malam bayan nan muna so mu san cewa wasu matasa suna cewa eh, wani lokaci sai kai suna cewa ai rashin aikin yi eh, ko kuma aiki yana musu wahala eh, ko kuma haka yana ji zaka samu yana jefa yaran su shi wani halin na shaye shaye ko na abu saboda mi su a tunanin su cewa aiki yana wahala ba za su iya tunanin ya za su yi su hudu wani abu ko su kirkiro ba kansu ko kuma su lema ma kansu na aiki ba sai su kwanta a zama hakan aiki wahala yake ya ce ya ji an ce ya aji ya yi wani ne ya aji can ya aji haka zai ci ma alhalin ya ji jami'a ya yi karatun wani shekara shida wani aiki suka haka dai amma sai ka ga zamana a unguwa yana cewa wai aiki yana Babu kula.
aiki.
yana ba aiki to wannan eh, malam amma hanga ta addinin musulunci ko ce ni musulunci ta nadar ma matasa in wani bangaren Na. matasa ko mutane ga baki daya Mm.
addinin musulunci ya wajabta musu alharaka domin Mm.
fil harakati baraka haka wanda suke cewa Mm.
su tashi su hinzira su nema in ka bin kwankwasa waccan kowa Mm. In ba bude ba ka ba shiga buɗe ba wancan.
ka shiga wata Mm.
to kenan kaga lokacin da ka yi karatu mu ɗauki ɓangaren wanda suka yi karatu suka zo suna jiran he gwamnati ta ɗauke su Mm.
wannan kamar ma shin karatun ne nashi bai fahimta ba Bai ma fahimci tunda a karatun karatun ba, bai ma fahimci ba, fahimci rayuwa ba ma duka.
karatun da ake yi Mm.
dukkanin wani bangare da ake yi kusan za ka iya cewa tamanin cikin ɗari kai da kanka ne ka ƙirƙiro wani abu Tabbas. Mm.
wanda al'umma za su haru Mm.
ba wai ba dole ya a gwamnati Mm.
kowane bangare ka bincika ka gani za ka ga kusan tamanin cikin ɗari dama ta samun aiki a bangaren wannan Mm.
shine da kanka ka yi Ka wani kirkiro mashuru'i wani- wata ka yi mahuta.
wani ma- furoje naka na kanka Mm.
mashuru'i naka na kanka Kuma ka hi daraja da kima ma.
misali da akwai bangaren da ke karantar eh, harkar tsafta da kula da yanayi- yanayi Mm.
mutumin da ya karanci harkar tsafta da kula da yanayi Mm.
bai ya iya kan- kirkiro wata mai kyau su ma'aikatar da za ta dinga Yin tsafta ana harkar biyan tsafta ana biyan ta Mm.
misali matsalar da ke faruwa a yau mutane sun rasa ya za su dinga yi da gwalolinsu Mm.
sai su dinga kwashewa suna zuba a mutane a titi Mm.
sai ka kirkiro ka samu wata mota wadda za a dinga kwashewa a tsaftace a tsare lokaci zuwa lokaci kuma lo bangaren shara ma ya zamto da ku ba eh in kun je ga motar ai to anan ne matasan za su ce to ina zan samu kudin mota ina zan a'a fara za ka yi da kaɗan kaɗan gabas kaɗan kaɗan za ka fara na'am kenan ba za ka ce ba za ka fara da babba da kaɗan kaɗan Yanzu, sai ka eh, samu ma'aikaci ba kai ba za ka yi kai kawai umarni ne za ka yi ba na'am kai yanzu kai karatu kai sai ka ɗauko ma'aikata wanda ba su yi ba karatu masu zaman banza Mm.
wani zo mu yi wani tsari za mu yi tsari akan kaza za mu yi takarda mutum ga kuɗin da zai dinga biya ni zan dinga lura da komai Mm.
kai ku ma'aikata ne ka samu mutum biyu kawai mutum uku daga- daga sha biyun dare ta yi kuɗi ku Yawwa.
kwale mishi Ka kwata samu- shi gyara mishi ka kwata samu shi kura.
Mm.
mai tano Mm.
a dinga kwalwa su wannan su aiki nasu ne kai kuma tabbatar Mm, an yi tabbatar da an yi aikin nan kai kuma kana da ilimi kuma hallo na Kuma da hanyar sanin da za kwayoyin ka je.
maganin nukan da za a sa su kashe cuta Mm.
su kashe warin in a kwashe a kai can babba gada a zuba Mm.
ko kuma a kai ta- tabakunan da ke da kwaya Mm.
kinin ka ko bayan gari Mm.
kaga wannan tsarin wala Allah ma kuma lo- in ka ƙara bincike Mm.
sai ka gano wasu kwa- ababen da za a sa za a yi wani guri wanda za a zuba sai ya zamto taki ya zama an yi amfani da shi tabbas ka gani dukkan wannan mutumin da ya wannan karatun yanzu ya dawo ya ce babu aiki misali ne ka gani bangaren harkar shara ma duka yana iya yi bangaren harkar ya siyo mashin in hudda tautau Mm.
da kura ma'aikata ma'aikata ya dinga bi a niyame na gada akwai wanda suke yin haka Mm, ka je ka ka ringa tsa- tsabtace musu da sahi wutar ka ka tashi ta yi ka Kan Da a sahu, wata sau daya kan sahu ita wannan a kai.
wata sau daya ake ta harkar hudda kura ma Mm, kawai wanda gura da tautau na.
da tautau Tunda su mafiya shi wani shara lokaci su ci shi jari shara haka.
wannan daban ma- Daban da da ma'aikata ma'aikatansu ba, mm.
su harkar duka duk wani inda kura ta shiga logo da akwai injinan da suke hudda eh shi ne su kular kin nan daga Yawwa, an je eh.
a je janye ta a wuce duka kaga wannan wanda ya karanci bangaren harkar tsafta wanda ya karanci bangaren agronomy a dam a Niger saboda Allah haka ce ka ne nema aiki ka rasa bangaren kiwo ne bangaren noma ne bangaren waye Mm.
kaga da akwai matsala ga bangarruka da dama wani ma ka ji ya karanci bangaren kasuwanci Mm, amma Wai kuma kuma za su jira zauna ake.
jira wai wani ta ba shi aiki duk kasuwancin nan da ake a nan gurin kenan abin da ka karanta bai da Ba ma yi amfani amfani ba tabbas hakan ne ma kaga wani ya karanci harkar economy amma jira yake gwamnati ta bashi Mm.
kaga wani ya karanci harka ta tarbiyya da koyarwa amma jira yake he gwamnati ta bashi Sai ko ga wani alhali application yana ta kallo shirkatan biro.
alhali yana kallo ga malamai Mm.
sun buɗe makaranta sun samu na da akwai makarantar wala Allah karhinta zai ta iya baka sama da miliyan goma a shekara Mm.
tana da ma'aikata sama da ɗari wasu sama da hamsin da akwai makarantun da suke kaiwa na kai kuma ka karanta yadda za ka ba da ilimi ka kasa kirkiro ka kasa kirkirar yadda za ka yi ilimin nan ya je ga al'umma kuma ka Haka samu ne, abin da za kuma- ka samu daga al'umma to kaga wannan duka na daga cikin mutum ya karanta harkar jarida ya ce dole ya yi gidan radio kaza ya gidan radio ko gidan tele kaza ko gwamnati ka ganin ma matsala ne.
Yana abin da ga yake da facebook matsalolin ga wannan kana iya tsara ka yadda za ka fara daga baz daga ƙasa ƙasa kaɗan yawa, kaɗan kuma hakan hannu za sai ka ka dinga yi yin sanarwar za ka ba da horo akan kaza akan kaza Mm.
da sauransu duka hanya ce ta ka fara yin mashru'inka don ba mace ba a cikin nonon majaliskin wani dan wara da suke cewa mu labari ke cewa akwai wani ba Allah da buri yana da matukar muhimmanci cikin tahiyar rayuwa a matsayin ka na matashi ya zama to kana da manoha da inda ka suke so ka sa gaba na yake ba mu labarin wani ba Allah garo ce yake ga ruwa dai yana da muka sani dai da Ga su ruwa aka kai gidan makwabta na dan Ana biyan dala 20 jarka da sauransu tun yana karamar kura da bata wuce jarka goma ba sai dai babbar kura yanzu kaɗan kaɗan yake ta da projen shi yana cikin aikin ya ga wata mota da yake ganin wannan mota da ta zai iya leman kuɗi Masha Allah.
to yana tura kura ha Mm.
amma yana hangen waccan motar ya zai ya ya zai iya sai wannan motar ya mallake ta ya yanzu fara abin da ya dora ma kan shi cewa duk kullum idan ya yi aiki zai ajiye wani adadi na kuɗi na zai iya fannin wani abu yawa na ci kan ka gaba ce wani abu Allah ya sama ba albarka saboda ya Masha Allah, yunkura tabbas haka saboda ne.
ya yunkura tabbas ana ya ya tura kura ya aji ya dawo ya zo ce musu jama'a wannan wannan mota nake tambaya ina yake ka ce kamar ya ce eh sai ta Na.
niso ni ta yaya ga ka a cikin halin da kike kun kai abu ne ya ce eh a shirye Bukata.
nake Mm, Masha Allah.
aka zo aka yi cinikin mota bai taba hawa mota ba a lokacin bai hankali taba hawa mota ba Allah, Masha Allah.
amma ba alan nan a yaje don konon kudin nan da kulai bai ka musu Mm, aka zo aka wata bayan gari aka koya mishi mota yanzu ya zama da wannan mota da take yake ta abinci Eh.
har yanzu bai bar asali kuma kuma shi tana nan tana da masha Allah abin to da yake kaga kai manuha Manuha.
misali eh, malam kamar da kuke cewa ka karanta harkar tsafta Mm.
kaga tura ma kanka girman kai ya kai dan uwa mai girma a Kace- lokacin da zaka fara Eh, yanzu kaza.
bibi ne harawa ce tawara ce zaka zo alaji Da da haka kaza.
kullum kwatanan tana baku wahala dokar kasa sha biyu dare ake kwari kwata Mm.
yaran ka ba su aika sha biyu dare nawa za ku bani sha biyu dare zan zo kwari kwata an kare Mm.
na zo da daddare sha biyun dare nawa ne ka bani na yi- na ifar ne zai bani dama gobe in har tunanin biro Yawa.
gobe in har tunanin ma'aikata gobe in Yawa, har a tunanin hankali, institute yawa, a hankali, amma a tun hankali.
harko na ce yanzu zan Sai fara ka da ga.
ma'aikaci Ma- to matsala.
yanzu misali Zai wahala.
ina ma na samu kudin sayar rijistar kin ka gani Misali.
a hankali a hankali shi wannan zan dauko shi ma zai har tunanin wani abu ne nake samu Yawa.
ni nake yi Tabbas.
zan wani zaka yi kama mun a hankali yawa sai ka ga projen ka ya ta hinda ke so Walla, haka.
tsabtar mahalli shi yasa mutum kai ya ce in zai tashi sai ya tashi da wani ya wani kuma mai girma Yawwa, a bayyana.
fara daga bas a hankali abin da a kake da hankali.
shi a hannu fara da shi Yawwa.
yanzu misali bana da kofi bana da kofi amma yana da fikira non fikiral ni nake bukata yanzu rabin budu Rabin dan budu.
karamin budu wanda na- wanda zan tsarma ma igiya Yawwa.
kwalli da shi a kwalhe da wannan ya shi ishe ni to ina bukatar tashi sha bin dare to yau zan kwanta isha Ai.
ina sallar isha in kwanta mini tana in tashi a Ai.
gida alhaji wani mun yi magana da shi in share mishi dauki hulu in sa kasa gyara ya hutu da sa ya garin tattas ya ga tas sai ce a ashe ma kuma ga ya ga tsari.
ya ga babu wari an sa wasu an samu shi maganin ka an yawwa kenan mi gobe sai dauki abin da muhimmanci Tabbas.
daga ya ji faris suna ba da labari shi zai ma publicity yawwa a shi haka zai ma talala a abin hankali sai ga ji alhaji wani ya ce to ni ma zo gidana Na.
ga share min zo shi- shi ma in su da shi sai ga abin ka ya tafi Tabbas.
wata na sai ka wata ne za ka samu ma'aikaci wata na sai ka kuma biro ka zamana Tabbas, tabbas.
kaga kai kai kare employee kinka da kanka kuma ka kyautata ma kanka an ka rayuwa an samu gaskiya Mm.
ci gaba shi yasa Kenan, gaskiya mutum ya yawwa. Mm.
kai ya rena sana'a talkare na domin Mm.
ai, ba sana'a ba take ba da arziki la albarka da- albarkar da ake shi nema.
Allah Mm.
ya ce wabtago inda Allah rizqa Rizqan, ku nemi arziki a gurin Allah tabbas kakkure na sababi ko Sababin mun karance sana shi daga a sana.
in dai ka dogara da Allah to Allah ke badawa Allah ke yin shi ne yake buɗi rutawa ko Yawwa.
lokacin da ya ga dama mai Lokacin- illa iyaka dai kai ka rike Kamo- sababin yawwa, eh, kamo- Ah, amma ke zaman to a Kaga- ka kwanta ko ka zauna a manzala ta kama fada mai ba mai ba da misali ga masu roko ya ce mutum ya ɗauki tsin- wa- mai yake suna eh, igiya ya tafi bayan gari ya yo itace Mm.
kaga icen da mutum zai yo zai wuce dai mai Yau.
tsara dai shi ne ɗari da to wani shi ya yi alkhairi da ya zo ya yi zaman banza Mm.
ya dinga roƙon mutane abu. hannun Za hannun ga sama duk shi ne wanda- aula sama hannun kasa ba.
matashin da yake zaman banza Mm.
matakin shi na hari Mm.
da yake da suna zai fara roƙo Mm.
matakin shi na hari saboda tun daga roƙon ta yaduwa na dora mu shayi Yawwa.
Mm.
bayan ya gama roƙo to kuma hallohi ya hasada mutane Mm. saboda Daga yana nan- ganin wancan babban mota wancan babban gida Yawwa. daga nan ko ya shiga sata wala Allah ma ya shiga cikin kwace da sauransu saboda yana so shi ma ya rayuwa ran tawani to wannan shi ke kawo masiwa shi yasa kakkare na sana'a ko mun karancinta kada kare na kuma ba sana aiki.
da ba arziki a cikin yawwa ko mun karancin shi kada kare na aiki kai koda ka samu belo ne ko moto ka dinga uh, uh, goya kayan miya ga Na'am.
unguwanni ne bariki wanda ba sa iya shigowa ba cikin gari sai sayayya ga kayan miya kaza kaza ala kul hal dai zaman to kullun kai tunanin wata matsala al'umma Hanyar gare da ta za- kai ka warware musu ka warware eh kai kuma ka samu alkhairi ta hanyar ka hanyar warware musu matsala ki za ka samu alheri amma to So, eh, da jiya- dama za a ga kwakwalin mu da mutane matasa kwakwalin da suke sa su yi tunani na aikin banna Mm.
da sun sa shi sun yi tunani bangaren Aikin aikin alheri da an alkhairi tunasa.
wallahi da sun samu sa'ada da kwanciyar hankali shine jiya dan wani ki ba mu labarin cewa kamar ni dan wada ka samu Eh, a cikin gwada suke lissahi babu nake samu albashi kamar nashi amma kuma ba aiki bane ke na gwamnati ba a'a Eh.
zawaye kamar ni mutanen karkara Eh.
ya zo ke musu indomi kawai anguwa yawwa ana wani bani indomi wani bani indomi da aka yi lissafi abin da yake ajiya a fan kin shi kawai eh kullum dubu bakwai yake ajiya dubo to ka gani kullum dubu bakwai To ka gani.
abin da muka yi lissafi dubu ɗari biyu da eh, dubu ɗari biyu da goma ko Na.
dubu ɗari biyu da goma zai ake duk watan duniya Masha Allah.
wani ma'aikaci ne da gaugawa a nigeria ba babba ba ke ba shi Zai wahala.
dubu ɗari biyu zai da wala goma kuma in kan lura ma ko manyan masu kuɗi da ake bada labari Mm. daga haka su da sai ka ji an ce wani yayi goro Eh, eh.
wani ruwan wani sanyi ya hara da ruwan Wani ya sanyi, hara da ruwan dako.
gudu ko ruwan tanuwa ya wani eh wani ya fara da karan mota nam amma yanzu ana cewa babba ana ne gwada shi Mm.
Ka gani wani ya fara da manebur wani ya fara da kaza almi me ka ga ya fara da karamin aiki kuma hallo ya kai zuwa ya kai babban.
wa babban kenan ala kullu hal matasa kiran da muke anan shine kalkare na kaka ci Shi kuma yasa- a kai jira sai gwamnati ta daga cikin samu.
abin da Mm.
daga cikin abin da ke kawo eh, ci baya na ci gaban ƙasa Mm.
shine kowa ya ce dole he gwamnati ta dauke Mm.
wannan na daga cikin abin da ke za a kasashen da ke da kwai ma'aikatu masu zaman kansu Mm.
sun yi kawo ci gaba amma in ya zamto dukkanmu dole he gwamnati gwamnati Mm.
dole gwamnati tana da iyaka na ɗaukar Ban san ma'aikata abin da za ta yi dauka in ya tabbas.
zamto ka ce dole he na shiga dole dole he na shiga dukkan ka ka bawa ya da komai ka bar komai dole he na shiga gwamnati Mm.
to ƙarshe yanzu in baka samu ba ta za ka yi ba kai ba Mm.
an na ji da akwai mutanen da ke cewa shi in ba In ba aiki aiki kaza kaza ba.
ba ka ɗauke shi ba ya taɓa yi ba wannan shi Ba ya yi ba da ne kullum.
lalacewa da koma bakin kuma shi zai kin nuna mana malam za ku ga cewa duk ofirkin da aka sako Mm.
sai ga adadin matasan da suke shigo ya huce tsarin wallahi sai ga ana buƙatar Ana buƙatar mutum ɗari, mutum dubu sun shigo.
mutum dubu sun shigo Mm. mutum 900 za a yi rali a zubda Haka.
ka rasa tsumi ne tunanin mutum wallahi Mm, wallahi.
duk kuma kowane ofar haka ne zama Wannan kaga abin tausayi ne.
mun samu kanmu a cewa jira muke kullum sai an mana Allah.
ba mu tunanin ya zamu asassa kanmu da kanmu gina Da kanmu wannan na daga cikin abin da ke kawo musiba Allah ya kiyaye ala kul hal dai addini yana kokarin koyar da al'umma kan Yawwa.
cewa su tashi Yawwa.
eh, Ainihin su nemi na kansu su kirkiro da kansu kamar daga shi nan in muka kalli tarihi na sahabbai lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina kun ga mun ga yadda Tabbas, ɗaya daga cikin tabbas. Yanda- sahabbai ya ba da misali Abdurrahman bin ga duniya Auf.
gaba daya Mm.
Mm. wanda da kaga ya samu duk wata fursa ta Yahuda tabbas Eh, abokin da aka hada shi da shi a matsayin sanwa tabbas tabbas ya ba shi timi shi iyali na in raba ka duba wace ta hima in ba- saka maka arma dukiya ta in raba ta yace a a ba wannan duka Nuna gaba ma ina da hanya.
kai na gode Allah ya saka da alheri nuna mu hanyar kasuwa tabbas ya je da mi ya fara da dako aka gani eh, gashi kuma ya ya koma yake zama sayan litar ɗaya na mai ya ringa bada shi A tilliga hankali, a tilliga hankali.
kan ka ce menene ya zama shine mai mai Hamshaki kin- tabbas.
gaba ɗaya mai mai kin kasuwa Allah Allah wannan shine usulubi uslubi in ruwa ne za ka yi ma dan uwa ba Allah kana ganin wannan ruwan za ka je ka ba da dala nawa za ka ba da dala arba'in a baka ruwa mai sanyi ka kewaya cikin kasuwa ka saya shi dala biyar biyar kai yanzu ya kai yara suna isa shi biyu dala biyar in kai lissafi nawa za ka sira shi in za ka sira leda biyu nawa za ka samu nawa za ka yi dan kukuta rayuwarka Hankali, kakka nawa za ka ce- aji Yawwa.
wata ran sai ka wayi gari ruwan kai kake yi da kanka wata ran Haka.
sai ka wayi gari ka mai da kanka babban mai tabbas amma in ya kenan mai zamto ka fara daga haka bari ne kakkace he- he babba sai ka fara da tarmus sai ka fara da babban kura sai- to sai ka yi kullum kana sai gudu guda shi yasa kaga addinin musulunci babban abin da na kwadaitar da a tashi a nema yanda za ka rike ibada Mm.
ka kiyaye addinin Mm.
musulunci to kuma addinin musulunci na so kuma loka ka kiyaye tashi kuma ka neman halal neman halal kun ka kaga tabbas fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil Fantashiru ardi fil ardi, na'am.
wabtagu min fadlillah Mm.
in an gama sallah wajen juma'a aje neman Ka ha tashi da kuma kuma daga aje a Allah subhanahu nema wa ta'ala.
daga fadalar Allah aje a yi me yake da suna kasuwanci kaga wannan kwadaitarwa ne ha kuma hallo in ka gama neman kuɗinka Mm.
fa idza farauta Mm, fansab fansab.
ka gama neman kuɗinka ka gama shiganto ka na duniya an nema to kuma kakkamance a ibada kenan kaga ana so a dinga bayyana samun wani su.
kenan dole kai ka rayu a duniya kamar ba za ka mutu ba kuma har ka lemi lahira kamar yanzu yanzu za ka mutu yanzu yanzu aka mutu a gani kenan Allah ya mana neman mu neman na halaka na taimakawa wajibi ne tabbas yawwa shi ma kuma karan kanshi addini Ibada musulunci na ce.
ganin shi Mm.
ibada ne Mm.
neman halak Mm.
a gani mutum ya yi shi da niyyar Allah ya taimaka mishi ya agaza mishi ya samu halak na alkhairi abu dukiya ta alkhairi ta halak wanda zai kashe ya biya bukatun shi don ya samu damar bauta ma Allah ma'aikata na mala Allah ya saka alheri akwai wani dan dungu da kuka mana wanda shi zai ba mu damar shiga tambaya ta gaba eh da yawa galibi da muke fama musamman matasan da ake ta fama sa ba sana'a ba aiki ba abin da zasu samu alhamdulillah wani da waya mai karamar waya da take hannun shi shine mai waya shekara goma sha biyar Mm, shine mai karamar waya to malam kuma gashi yana da wani kalubale da muke fama da shi da kuma yana iya zamantowa hanyar cin nasara shine resource sokin da muke cewa a wanda yana daga cikin kalubalen da muke ganin yana ruguza mana tarbiyya na lalata tarbiyyar al'umma amma ko shi ma na da nashi amfana To, a nan malam ta yaya muke ganin cewa matasa za su yi amfani da wannan wayar ta hannunsu da kuma abin da ya shafi ta- kafafe na sada zumunta ba tare da sun lalata abin da ya shafi tarbiyyarsu ba Ha- asali ma sun amfana sun fa'idanta da wannan tabbas Mm.
shi ta abin da zai taimaka maka misali mu dauki misali abin da ya shahara Mm.
eh, facebook da tiktok da tiktok nan ka na wari Mm.
duk abin da zaka binci- zaka dinga bibiya ka dinga kallo ya zamto abu ne na alkhairi wanda zai taimaka maka akan addinin ka misali wa- ka bi fash-fash da ɓangarrukan da ake yada wa'azzuka da nasiha ta addinin musulunci wannan sannan kuma lo ka bi fash-fash inda ake yada abu na rayuwa wanda zai taimaka ma da akwai inda ake koya sana'o'i da akwai inda ake kala koya daban-daban.
yanzu duk sana'ar da kake tunani ka rasa yadda za ka yi ta Ta fara ta rubuta, akwai ta nan.
ina so sana'a kaza zan yi yaya ake yin ta wanda ne zan fara duka da akwai wanda za su baka shawara da bayani akan haka za ta taimaka maka ko da bayan da suka hudu ba ɗari sama da kai ɗari dai za ka samu fikira da za ka fita daga wannan da akwai da dama wanda suka kirkiro wanda ake yin ɗi- ɗinkin sakwat ɗinkin sakwat Na'am.
a dinga saidawa da akwai da dama wanda suka gano yadda ake kaza yadda ake takalmi yadda ake wani da hanyoyi ga su nan duka kana iya yi kuma ababen duka kana da su hanya ne mai sauki ko kuma kayan ado da ake mata suke yin ado da shi a ɗaki abinda abinda aka mai da shara aka mai da shi abu mai daraja shi ne to zai zo ana yi to kaga wannan ka- ka amfana da shi ta wannan bangaren sannan kuma lo ka amfana da shi ta bangaren irin abin da ya shahara kan lahiya da tsafta duka Mm.
kadai ka yi ko da za ka bi abin da zai sa ka dariya ya kashe maka lokaci ya zamto abu ne mai amfani to kaga lalle tabbas in mutum na neman ya bibi abu mai amfani to amfanin shi da albarkar shi zai yawa zai zamto abin da yake ma yani alkhairi ne cikin alkhairi Mm.
amma in ya zamto zai dinga bibiyar wake kawai wato ake da da dariya-dariya dariya dariya da kuma me yake wasu abin da ya shahiya da tsiraici da zinace zinace da abin da mai wani karshen lalace to ake kaga wannan an kai makura na mummuna Mm.
na na me yake so mummunan hali da zai dauka Mm.
shi yasa irin wannan kamar waya da kuma abin da ya taba kanta na kawasa da zumunta da sauransu na intanet da sauransu malamai suke ce mashi bi silahun zuwa haddi Mm, zuwa hadin tabbas.
wuka ce Tabbas, ne kai Mm.
biyu kai ɗaya alkhairi ne kai ɗaya sharri shirin ne kenan inda abinda ka gara ma za ta yi kare su Yawwa.
Mm.
shi yasa Shi irin ne wannan wani lokaci abin da yake cewa duka abin da shahi eh, telefon ko kuma harka da shahi dukkan harka internet na'am kamar ka dauki duk ne da ka yi yawwa duk ne kawai da ka yi ka iya rubuta alkhairi ka iya kai abin da kai kawai da shi amma shi kawai duk ne da ka yi tabbas wanda kusan yana tsammanin cikin eh, wannan tina na fasahar zamani ke daga cikin muke tattauna irin wannan matsalar sai ki bara da kan shi ki faɗa wannan eh, ina ga ko shafi tife ne ko ne da Eh.
cikin su yake cewa ya ce shi kawai kamar biki ne da kai Tabbas.
yanda kai mu'amalar shi haka yake haka zai tabbas tabbas haka in kai mu'amalar shi ta hanya mai kyau za ka ga abubuwa masu Za- kyau da shi tabbas.
in kai amfani da shi ta hanyar muna na hanyoyi Za ga- za ga abin da tabbas to wannan duk wasu abubuwa ne da ke kalubale ne amma kuma ni'ima ce da Allah subhanahu wataala zai tambaye mu akan ta Yawwa, am- wallahi dama kuma da kowa sai ya sauki.
shirya irin amfani kaga da yanzu Allah subhanahu wataala yanzu game da ɗalibai misali da akwai ɗalibin da zai ce ni wallahi nauyin karatu nake Mm.
ban na iya karanta to yanzu kana iya takniya kana iya cewa ki shiga inda za a karanta maka littafin ka danna ka ma ka danna shi kawai karanta ma ya karanta maka Mm.
to kaga yanzu wannan dama ce dama ce kana iya ɗauko kana so ka karanta littafi kaza baka iya karanta shi duka Mm.
kana iya sanya ma eh, Eh, a AI a- a- ka ka ce sauke a sulaka da takaice min shi a cikin ya ma rijimar littafin tabbas ina so in san abin da yake ciki to kaga sauki gashi nan asalan ma ko- yanzu kusan karin ci gaban da ya kara Eh.
samuwa littafin kaga nan ma ka sa shi baka darasin shi page by page Dai ba da.
amma darasin yau A gobe gani.
ma ya jibe ma to kai kaga sha da ta- kuma da ta- kuma yanzu kana cikin malal kana cikin ka ce yanzu ala san misali mutum yana cikin eh, eh, me yake suna Ya rashin damuwa ko- ishi damuwa yana so abin da zai sa shi nishaɗi ba- saboda bai da abokin hira bari in shiga waƙe-waƙe da sauransu a kana da dama abin da ka karanta ɓangaren da kake da na ilimi sai ka shiga ka dinga tattauna da shi Mm.
in yi ba daidai ba ka gyara mashi in yi daidai ka tabbatar da shi yanzu kuma shi akwai zai lokacin da taimaka na maka.
kasance he nake bibiya muke yin musajara da shi shari'a Mm.
in faɗi baiti harafin ƙarshe shi ma ya faɗi Mm.
wani lokaci in gyara mashi wani lokaci ya gyara mashi haka ne gama Mm.
kuma kuna iya yin na alkur'ani aya ka kar- karanta mishi harafin da ta ƙare shi ma ya fara da Ina aya hada da ta wata fara aya mai wannan sigatin kuna kuna iya yin ɓangaren hadisi Mm.
ya kawo hadisin da yake magana akan maudu'i kaza Mm.
sannan kuma hazo kai ma ka kawo takaice dai duka dai abin da muke kallo anan shine wata Tukar- baiwa ce Allah Yau.
ta ya ba ma wannan al'umma ta mu ta yanzu illa iyaka dai eh, abu biyu ne zai zama tuwa zai zama tuwa ne ima zai zama tuwa ne kima ne kuma ayyuka yanda kan mu'amalanci abin haka zai kuma da salo kasance maka salo salo hanyoyi da dama ga illa iyaka wayanda suke taimakawa mutum ya ƙara ilimi ya samu abu mai amfani ga sunan baltik amma galiban mutum daga ya buɗe na shirman yake fara shiga kuma da akwai wani application wanda eh, na ji ɗaya daga cikin yan uwa na ba da labari akan shi shine kana iya sawa a sallaka application alkur'ani kana buɗewa ya baka fashi ɗin alkur'ani ko aya ɗaya ko aya biyu da sai ka yake karanta tunatar da kai karanta alkur'ani a kowane lokaci hagan Mm, ko banda kuma ya sa maka eh, tsari duk awa ɗaya ya turo maka fashi ɗaya ya ko turo ma duka wannan akwai wani tsare-tsare da akwai group group ɗin da duk kullum za a dinga turo fashi ɗaya ta alkur'ani mala ai kar ku kai san kuma muna da kuma Eh.
application da ake cewa Qur'an Mubashir Qur'ani ba shi eh, Qur'an Mubashir wani su malamin ne suka hadu na duniya gaba Na.
daya a ciki Na.
hudi yaushe in ka Eh.
shiga akwai malami na ne ya tabbas kiranka.
da Hudu akwai yaushe, barnamiji mudakkir ma um, daga ka shiga Kawai akwai malami kiran shi na zaka yi kiranka.
yana kawai jin kana dannawa za a baka minti goma a yawwa baka minti goma kar da Kai.
mata ya sarar nan To da dama za a ga mutane suna- suna wallahi.
gyara ma Qur'anin Yawwa.
karatun ka da hadda kaga ka da dama za a ga mutane suna sakaki a to kan duka waɗansu abubuwa ne da yake zama to hujja ne gare mu wallah wallah illa wallah.
iyaka gaskiya ci gaban intanet ya kawo alkhairai da dama bangaren ilimin muka na addinin musulunci da da kuma hanyoyi zamani, mai amfani tabbas. Mm.
sannan kuma hallo da akwai bangaren kuma hallo Shi.
abubuwa na sharri Mm.
to amma kuma nan me hankali kuma shi ma Me ake jarabawa ce ji zabi?
ka gani duka jarabawa ce Eh.
dama Allah maɗaukin sarki da ya raya mu Mm.
in ya raya mu jarabawa Mm.
ce in ya amshi ran mu jarabawa Jarabawa ce, ce tabbas.
tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta Wal wal hayata hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan ma da Allah ya bar mu muka ga wannan ci gaban to wallahi jarabawa ce Allah yake mana Mm.
dan ya ga wa zai yi Wa zai ci aiki nasara na kwarai wannan jarabawa wa zai kiyaye dokokin shi Mm.
ko a salula ne Allah ya taimaka Allah Amin su ma insha Allah mala Allah ya saka da alheri lokaci ya yi kuma mun gangaro wannan nukutakin kuma gashi Insha lokaci Allah.
ya yi mana halin nashi muna fata abubuwan da muka sauna na daidai Allah ya tabbatar da shi a cikin kasa zuwa mai kwan aiki da shi inda muka yi kurakurai kuma Allah ya shafi shi daga cikin zakata da umar kuma gafarta mana kurakuran baki da wannan kasa ta muna fata Allah ya kawo mu zama lafiya da kwanciyar hankali da